الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقرة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah wa tabaraka wa ta'ala wanda a cikin kaddarawarsa da hikimarsa yau muna wuni na goma sha uku a wannan wata mai girma wata ramadana hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1447 daidai da biyu ga watan uku miladiyar isa ɗan maryam shekara 2026 lallai saurin zuwan kwanaki da wucewarsu wa'azi ne ga masu hankali muna cikin tsoron lukalam jiya mun kwana aya ta goma sha uku da taimakon allah yau za mu tashi aya ta goma sha hudu Allah ya bada jagora. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخطوط Darasin da ya gabata mun kwana ne inda Allah yake siffanta wasu mutane da mummunan siffarsu, Hamadin Masha'in Binamin. mai yawan zunde mai yawan tafiya da annamimanci Allah ce an kana zamalin wa banin yana zamowa mai jiji da kai ganin ya fi kowa saboda yana da dukiya da 'ya'ya waɗannan abubuwa guda biyu suna yaudarar mai shi yawan dukiya yawan yaya yana sa mutum jiji da kai yana sa mutum ya ga ya isa Allah ce idza tutula alaihi ayatuna qala fatir alawwalin idan an karanta musu ayoyinmu sai su ce wannan tatsuniyoyi ne na mutanen farko wato labarurruka ne da ake koya wa manzan Allah wanda wasu yahudawa suke koya masa da haka ya zo yake koya wa mutane sanisimuwa alkurkum to zai masa alama a hanji idan aka je yakin badar za a gan shi da haka za mu keta hancinsa da takwazi domin ya zama abin kwatanci sai Allah ya ce
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون روى. rowa ba ta sa arziki ya zauna kamar yadda aikin alkhairi baya ƙara da dukiya sai ko ya ƙara mata albarka manzon Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallama a kowace safiya kowanne wayewar gari mala'iku guda biyu suna yin addu'a ɗaya sai ya ce ya Allah don mutumin da yake ciyar da dukiyarsa saboda Allah Allah ka maye masa idan ya dauki kuɗi ya bayar saboda Allah to gurbin da ya barin Allah sai cika shi ashe kenan alheri da dukiya shine lambawan wajen kawo haɓaka dukiya ɗaya kuma sai ya ce duk ya Allah duk wani mutum mai ƙanƙamo wanda baya ce dukiyarsa Allah ka sa dukiyar ta lalace ashe rowa shine lambawan wajen kawo lalacewar dukiya idan mutum ya ƙwarance a rowa to har kansa ma yana yawan rowa ga kudin ya tara ba zai iya ci ba ba zai iya sha ba ba gurin kwanciya mai kyau ba mota mai kyau ba riga mai kyau in ka gan shi ma sai ka ce yana neman sadaka ne ka ga rowar tayo kwana ta dawo kansa Allah ne ke ba mu labarin wasu samari da suka gaji mahaifinsu mahaifinsu mutumin kirki ne kuma shi manomi ne idan kaka ta yi ko lokacin girbe amfanin gonar ya yi masu ƙananan ƙarfi miskinai faƙirai haka za a cika gonar idan ya girbi a ba mu wannan a ba mu wannan a ba mu wannan a ba mu wannan da ka san saba da wannan ashe su 'ya'yan hakan bai yi musu ba suna zargin ubansu yana musu albaranci da dukiya lokacin da mahaifinsu ya rasu sun gaji gona da kuma amfanin gonar sai suka yi mitin su yaran shi ne Allah yake ba manzan Allah labari sallallahu Alaihi wasallama inna balaunahum lalle mun jarabce su kama balauna asahabar jannati kamar yadda muka jarabci waɗanda suka gaji gonan nan iz aqsam lokacin da suka rantse la yasrimunna ha musbihina sai sun girbe gona da sassafe za su yi sammako za su tafi da asuba kafin jama'a masu farka sun gama amfa aikin amfanin gonarsu wala yastasnun amma ba su istisna'i ba ba su insha Allah ba Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalin mutum musulmi kar mutum ya ce gobe zan yi kaza sai ya ce insha Allah gobe zan yi kaza an jima zan yi kaza jibi zan yi kaza baɗi zan yi kaza to ka sa insha Allah da haka waɗanda suka yi bayan sun yi mitin kuma suka rantse bana ba wanda za mu ba wani abu ko ƙwaya ba za mu bayar ba amfanin gonan nan idan Allah yana son ka da alkhairi idan ka saba masa sai ya jarabce ka don ya ma wa'azi da wata musiba don ka gane musibar ga abin da ya jawo ta sai ka gyara abin da ya jawo ta da aka yanzu waɗannan yara sun saba wa Allah ta rowa da dukiyarsu da aka sai Allah ya jarabce su sai Allah ya ce
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت duk كالصريم abin da mutum ya kulla Allah yana ji shi kuma yana gani wannan mitin da suke cikin dare suka yi da asuba mu je mu girbe gonarmu kar mu ba mu kowa bayan sun gama mitin sun yanke hukunci sun yadda sun kwanta bacci kafin asuba Allah ce fa tafa alaiha ta'ifun sai mai gewaya gonan nan ya gewaya min rabbika ‘yan saƙo ne daga Ubangijinka, wa hum na'imun lokacin suna bacci ba san me ke faruwa ba. Fa azbahat kasarimi gonar sai ta zama kamar duhun dare. Allah sai ya aiko ‘yan aikensa da su babbaka wannan gonar su tilla mata wuta ta ƙoli kowa ya rasa. Ina dai rowa ce, to shi kenan kai ma ba za ka amfana ba. daga lokacin da ake cewa ka bayar fi sabilillahi sai ka hana ɗayan biyu ne zai iya samuwa zai iya- zai iya shafar ka ko dai dukiyar Allah ya sako mata jarrabawa ko kuma dukiyar ka je ka kashe a gudun za ka samu zunubi ai abu biyu ne dama ko aikin alheri ko aikin sharri to idan ba ka yi aikin alheri ba kuwa to kila ka yi aikin sharri yanzu an ce ana nema saboda Allah sai ka ce malaman nan cin kuɗin da suke yi ban an tara kai ba za ka bayar ba kana wucewa sai wani zo ce wani waruke dan wani jikan wani mai kakawa ne sai ka dauko kuma ka bashi wai ta ba wuce in ka ki sharar masallaci sai ka yi ta kasuwa da haka wannan gona da suka yi mitin za su je su yi aikinta da asusu ba don makar wani ya sani kawai sai ta waye gari ƙonin ya bakin irin sai ya ce فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حوض قادرين Yanzu asuba ta yi. an farka daga bacci fatanadau musbihina sai suka kira junansu da asuba ku tashi ku tashi ku tashi ani gudu ala harfikum ku yi sammako mu tafi da sassafe in kuntum salimi in dai kuna son ku girbi amfanin gonar babu wanda ya sani to mu yi sammako fantalaku sai suka tafi wa hum yatakhafatuna suna rada ana sanda ana rada kar wani ya ji fuska sautin muryarsu Allah ya dakhulanna hal yawma alaikum miskin mi sauri kar ku yadda wani miskini yau ya zo gonan nan duk yadda za mu yi mi mu gama kafin su tashi wagadau ala hardin sun yi sammako sun yi shiri kadirina suka fuskanci wannan gonar gadan-gadan me ya faru فلما رأوها قالوا إنا لضالون na'am بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون falamma ra'auha da suka je gonar suka ga abin da ya faru da gonar ƙalu sai suka ce inna labalun kai mun bata daga hanya wannan ba gonar bace mun bata ba ita bace to jiya gona ce me cike da amfanin gona kuma amfanin gonan yayi kyau shar yau kuma an ji an sami ta bakin kiran ya suka ce a'a mun bata ba gonar bace daga ba sun sami yaƙiri sun tabbatar gonar ce me suka ce bal na hannu maharumun a'a mu da an haramta mana ne wani abu ne ya faru gonar ce kala a wasatuhum sai mafificin adalcinsu ya ce kenan duk inda jama'a suke ana samun na kwarai ana samun na banza akwai mutumin kirki akwai wanda bai da kirki ashe lokacin da suke mitin din nan akwai wani wanda yake jan hankalinsu in in karfa mai haka abin da baban nan nami yake fa mu yi shi ne fa zama mu na lafiya suka ƙi to yanzu gashi ya zo yana zargin su qala awsatuhum sai mafi adalcin su yace alam aqul lakum laula tusabbihun ashe ban gaya muku ba kar ku yi sammaku ga abin da ya faru sai ya ce قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين kenan zai nuna maka waɗannan mutanen musulmai ne ba kafirai ba ne lokacin da suka tabbatar gonar tasu ce kuma wanda ya ba su shawara da daddare kar su zo ya gaya musu ƙalo subhana rabbina sai suka ce tsarki ya tabbata ga ubangijin musulmai ne inna kunna zalimin lalle mun zama a zalimai to ka san bahaushe ya ce laifi baka ubangiji duk da sun gane sun yi kuskure fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun sai kuma suke suka fuskanci zari'a sashi suna zargi ai kai kawo shawara ai kai kace ai kaza to da nace ai kaza ai ku kuma kun yadda ai duk laifin mu ne gaba daya da na kawo sai ku ce ba ai da ba bana da haka suna zargin junansu ƙaru ya wailana suka ce ya kai ta mu inna kunna tagin lalle mun yi dagawa yayin da muka nufi mai rowa yayin da abin duniya ya rufe mana ido yayin da ba ma tausayin wanda yake bukatar taimako ka san tausayi wata rahama ce daga Allah yake cusa ta a zuciyar bawansa da ka ga abin tausayin sai ka ji tausayin amma wani ba a cusa mai wannan tausayi ba naka bai masan shi ba ba don rashin tausayi ba yaya za a yi da azumin nan bayan Allah suna azumi suna sallah a masallaci sannan ku shiga masallacin kan mai uwa da wabi kuna bindige su akwai tausayi a nan babu tausayi rashin tausayi ku je gari ku samu suna azumi ku farwa garin ku kashe na kashewa ku kama na kamawa ku ce sai an ba ku kuɗi mutumin da bai taɓa ganin dubu ɗari ba ka ce waye baka miliyan biyar saboda Allah fa bai san dubu ɗari bai taɓa ganin ta wallahi amma sai ka ce waye baka miliyan biyar don tsabagen rashin tausayi da kuma rashin hankali Allah ka kare mu daga wayannan mutane Allah ka shiga tsakanin mu da su
ثلاثي عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون sai suke cewa asa rabbuna an yi budalana khairan minha ba mu fidda tsammani ba da sannu ubangijinmu zai canza mana wadda ta fi ta alkhairi kenan shi musulmi baya saranda akan wata masifa don ta same shi don ka rasa yanzu Allah bai manta da kai ba laifinsu ne suka aikata abin da suka aikata Allah ya aiko musu da hasara kuma sun tabbatar sun yi hasara amma ba su ɗeba tsammani ba suka ce asa rabbuna an yi mutane khairu minha da sannu ubangijinmu zai canza mana wadda ta fita alkhairi manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama duk wani mutum musulmi da masiba ta same shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha fati Allah ya canza mai da abin da yafi wani alkhairi Ummu Sulaim tana auren Abu Sulaim Abu Sulaim ya mutu sai ta yi wannan kalmar don ta ji abin da annabi ya faɗa ta yi ta bisa yaƙini amma sai take cewa yanzu ina za ta samu miji kamar Abu Sulaim amma dai ta faɗo na kalma da ya ƙiri mala an samu kwanaki sai ga manzan Allah da kansa sallallahu alaihi wasallama ya zo neman auren ummu sulaim yanzu Allah bai canza mata da wani bi alkhairi ba annabi ya fi abu sulaim alkhairi naka sai ya ce tuna zo neman aurenki ta ce ya manzan Allah wane ne zai ki zama da kai a matsayin mata amma ina da wasu matsaloli guda uku menene su ta ce to na farko dai shekaru na sun yawa ne ba niyya ba ce na biyu ina da 'ya'ya wanda aka mutu aka bar min na uku ina da zafin kishi sai manzan Allah ya ce shekarunki ne ma ai ba yaro ba ne mun yi daidai a nan gurin ba matsala 'ya'yanki kuma 'ya'yana ne zan kula da su kishi kuma zan roƙar miki Allah ya rage miki zafin kishin annabi ya auri un musulun kenan ba laifi ba ne yanzu idan ka je neman auren mace ta ce ba to ni yanzu nono na ƙanana ne ba manya ba ne kana son manya nono ko ƙananan nono inda ya ka ta laifi na? ba ta laifi ba don kar a je kuma kaga abin da bai ma ba kaga kuma tsana ta shiga ciki kai ma in kana da wani abu da kake ganin cewa zai iya bata mata rekota hetin ɗinka to ni ma na da kaza kuma ba na san kaza ba na san kaza a yi auren akan ilimi kai ka san ta ita ta san ka ka san halinta ta san halinka yanzu kaga ya rigawa kowa sai kiyaye kowa inna ila rabbina ragibun mu muna da kwaɗayi zuwa ga ubangijinmu kazalikal azab to fa haka ake azaba tun daga duniya tun daga duniya haka ake Allah yake azaba idan kai taurin kunne kai kememe da abin da Allah ya ce to a duniya sai ya maka wata irin azaba wal azab wal azabul akhirati akbar amma fa ta lahira ta bi girma kenan duk matsayin da ɗan adam ya tsinci kansa a duniya na wahala wanda shi ya sanadin cusa kansa wahalar to wannan wahalar ma mai sauƙi ce akan lahira Allah sauka law kanu ya'lamun da sun kasance suna da sani in ka san azabar duniya ba ta kai ta lahira ba to azabar duniya sai ta zo maka wa'azi don ka kiyaye ta lahira na'am إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم للي ما ستكواه masu kiyaye dokokin Allah a gurin Ubangijinsu suna da wata aljanna ta ni'ima bari na bari yi ina yi abin da Allah ke so kenan afa na ja'alul musulmi na kalmujirmi yanzu kuna ganin musulmi za mu sanya shi daidai da mujirmi a ce a daidaita da musulmi da kafiri su yi ɗaya a'a musulmi ya fi kafiri duk inda yake do kirkin kafiri do kirkin kafiri bai kai musulmi ba malakum kaifa tahkumun wani hukunci kuke ne ku haɗa musulmi da kafiri wani ma zai ce ai wani kafir ma yafi wani musulmin ai na babu wani kafiri da yafi musulmi ma damar akwai kalmar tauhidi a zuciyar musulmi to babu wani kafirin da ya yarda da Allah guda biyu ne ya yarda da Allah yana da mata ya yarda da Allah yana da ki abin nan kishiya kace kuma yayi daidai da wanda ya Allah daidai ne sallah ce
أم لكم كتاب فيه تدرسون na'am إن لكم فيه لما تخيرون na'am أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون
am lakum kitabun fihi tadrusun ko kuna da littafin da kuke rubutu ne a cikinsa kuke ganin abin da kuke aikatawa ko kuke ganin abin da kuke faɗa inna lakum fihi lama takhayyarun a littafin akwai abin da za ku bi na zaɓi akwai zaɓi a cikin littafin am lakum a- a- aymanun alaina ko kuma akwai alkawari ne da muka yi da ku in ji Allah a baligatun wanda mu kuma za mu isar da wani alkawarin ila yawmul qiyamati har zuwa ranar kiyama inna lakum lama tahkumun lalle kudin nan wai wani irin hukunci kuke yi ne na'am سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون na'am خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون سلهم. ka tambaye su ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayyuhum bizalika za'im a cikin su waye zai dauki nayin wannan am lahum shuraka ko suna da wasu alloli ne wasu abubuwan bauta falyatu bi shurakaihim to su zo da abubuwan bautarsu in kanu sadiqina in suna da gaskiya yau mai kucafa an saƙin ranar da za a yaye kwauri idan kaga mutum ya duka yana naɗe kafar wando me zai faru akwai wani aiki mai wahala eh akwai wani aiki mai wahala to abin da laraba suke nufi da yaye wando ranar yaƙi kenan ranar gwabza yaƙi Daka yau mai kusa an saƙin ranar da za a yi fito na fito wa yuda'una ila sujudi ana kiransu zuwa ga sujjada fala yasjuduna ba za su iya ba khashiatan absaruhum wulakanci ya rufe idan dinansu tarhaquhum zilla kaskanci ya mamaye su wa qad kanu ila sujudihum salimun alhali ana kiransu zuwa ga sujjada a duniya sun ki lokacin da suke lafiya kalau awa ɗaya muke kawai muke karatu galibi duk wuraren da ake karatu zai wuce awa daya amma wannan awar a gurin wani kamar awa goma sha biyu ce ya gwammace je gindin bishiya ta hira a ci naman wancan a zagi wancan a mewa wancan sharri a yi dariya a buga kafa in aka ce wai ɗan adam ba shi da lokacin da zai yi tunani da allah amma yana da lokacin da zai yi wargi zai biya wa kansa bukatu to kaga ya zama abin tausayi domin rayuwar mutum gaba ɗaya ibada ce babu wata rayuwa da ɗan adam zai yi wadda ba ibada ba sai Allah ya ce فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فذرني يا محمد كاليني كذبا من إلو ومن يكذب بهذا الحديث da wanda zai karyata wannan labarin na alkur'ani a sanatattun min haisu la ya'lamun zan kama su ta inda ba sa tsammani in Allah ya ga daman kama ka abin da ba ka tunanin satanin zai kama ka Allah Allah ya ga daman daga maka hankali lokaci guda sai daga maka hankali ya sanya ma ciwon kakare ko ciwon haƙori ka ga masifa da daddare ka gama garin da yawo kalluka suna haushi ba ruwanka da su ka kasa bacci kuma shi ciwo mai kai a kwantar da kai a asibiti ba nan kuma ka kasa kwanciya a gida ɗan abu ne kankani amma ya hana ka sakewa haƙorin kai kama ciwo duk abin da ya shiga bakin ka zama abokin gabar bakin ka da haka Allah in ya barka to ya barka ne a gurin Allah ba gagarau sai dai barau baka da wani dama da Allah zai barka dan wani abu naka sai dai Allah ya barka kurin dangane damarsa dan ka zama darasi wa umli lahum talala nake musu inna kaidi matin makirci na fa yana da girma hukuncin aikin da kake aikatawa mummuna ba karamin hukunci bane dan haka yace ka tsantsan Allah ya ce أم تسألهم أجرا فهم من مغضم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون am tas'aluhum ajaran ko dai wa'azin da kake yi kace su baka lada ne su biya ka fa hum min magharibin musqalun da haka saboda wannan nauyin da ka dora musu sai kuma abin ya musu nauyi suka kasa fahimtar ka ko dai kana karban kudi a gurin su ne kenan an hana mai da'awa ya karbi kudi ko ba hana shi ba mai karantar da al'umma ya danganta idan wanda zai karantar da ku bai da shi ai wajibi ne ku rike shi idan ba ku rike shi ba ya za a iya karantar da ku shi sa masu magana suka ce ba a da'awa sai da dawa yawa an kuma ba dawa to za a shiga dawa shiga dawan kenan malami zo mai kwaɗayi a yana da bukatu irin yadda kake da ita kana da mata yana da ita kana da 'ya'ya yana da 'ya'ya kana son ɗanka yi karatu yana son ɗansa yi karatu amma kana da sana'a shi ko bai da sana'a ya yadda ya haƙura daɗin duniyar zai karantar maka da 'ya'yanka ai ba masu ya ce ka ba shi ba in kuma kaki mai karantar da kai ya je gona kai ma ka je gona mai karantar da kai ya je kasuwa kai ma ka je kasuwa to wa zai karantar kuma babu amma an hana mai da'awa kwaɗayi kuma rowar al'umma ce ta mai da wasu malaman yadda suke tun da ba za a bayi don Allah da annabi ba to shi kuma zai muku wayan da za ku ba shi ai muna da wayo a unguwarku in za ka yanka kaza ba dama ka yanka da kanka sai ka kai wa limamin unguwarku in ya yanka in ka zo ka fige ka fede sai a bashi mai yawwa sai a aika masa da wani in akwai a ka fede ko menene akwai rabon mala a ciki akwai jakar malam ya samu na miya wani ya zama ibada in mutum ya mutu za a je a yi sauka a je a fi da'u kwana uku ran kwana bakwai a je a yi sadaka za a daina mutuwa ne ashe in za a mutu ko malam sai ya samu na cefa ne yau in dai za a mutu to sai ya samu na cefa tunda kun hana shi awwala amma za a masuna malam da rabansa za a daura aure malam da rabansa za ka nemi budurwa malam da rabansa za ka je neman kuɗi malam da rabansa da kanka ya yi ciwo a'a an sa ma hannu in baka dage ba to fa sai an kai ka aga duk wata hanya ce ta malam ya sami income in kun hana shi tsakani da Allah ku samu lada to kun jefa shi wuta shi kuma sai ya je ya runguma abin da ya fi karfinsa nisa a yau idan malami yana so ya yi da'awa ta gaskiya to ya zama yana da sana'a in ya dogara da abin da ke hannun mutane to ba zai gaskiya ba in ya ɗewa maga da gaga idan wani ya fasa wallahi kar gobe je ya halashi da ce ba ne am inda humul gaibu fahim yaktubun ko kuma sun san gaibu ne don haka suke rubutu Allah ya ce فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تباركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم أشيكي tun da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabci annabinsa lokacin da annabin ya yi kuskure kaga kenan wanda ba annabi shine aula Allah sai yake ga manzo Allah fasbir ya Muhammad kai hakuri sallallahu alaihi wasallama a li hukumi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka wala takun ka sahibul huti kar ka zama kamar ma'abocin kifi iznada wa huwa makazum lokacin da ya kira yana cike da bakin ciki waya ma'abocin kifi annabi yunus annabi yunusa yana mutanensa wa'azi suka taurare idan ba ku imani ba allah zai muku azaba to azaba ta zo mana muna jira annabi yunusa je roƙi allah kan azutar da mutanen garin haka dai bai yiwu ba sai ya fushi ya bar garin kusan duk wani mai da'awa idan ya yi da'awa mutane suka ki karɓa hankalinsa tashi yake yi ransa ɓaci yake yi ya gudu ya bar garin ya je ga jirgi a ƙarshe dai sai ga shi a cikin kifi kifi ya haɗiye shi Allah ya ce laula an tadarakahu ni'matun min rabbihi ba dan dai wata ni'ima daga ubangijinsa ta riske shi ba lan lubiza bil ara da mun je mun jefar da shi a wani fili wa huwa mazamumun yana abin zargi dan ya aikata abin da Allah bai ce ya aikata ba daka daka kwanansa uku a cikin kifin yana yawo da shi bai rube ba amma abin da yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin haka yake yi kifin ya ji cikinsa ya ɗauki ɗimi kamar an fasa bom da haka ya zo gabar ruwa ya je amansa a can ya tashi a cikin rauni ba zai iya tashi ba ma Allah ya tsarar da itacen kankana don ta zo masa magani kusa da shi Allah sai ce
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فاجتباه ربه sai ubangijin annabi yunusa ya zaɓe shi waje alahu mina salihina sai ya sanya shi cikin mutane kirki wa iya kadun na kafaru kafure sun kusa la ya naka bi absarihim irin yadda suke halalar ka da idansu wanda duk yake jin haushinka idan ya ganka wallahi kamar zai ruga je jallama cizo dan haushi dan bakin ciki Laka yadda suke hararar manzan Allah saboda sun tsane shi lamma sami'u zikra lokacin da suka ji alqur'ani suka ji zikiri wa yaquluna innahu lamajnun bayan sun harare shi sai ce wannan mahaukaci ne ka san bacin ya kai bacin rai kenan bahaushe in yace ma mahaukaci yace ma jaki to ka kure shi to haka mushrikan qurayshawa suke ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa illa dhikrul lil alamin shi qur'ani ba wani abu bane face zikiri ga mutanen duniya mun gama karatun wannan sura sul qalam abubuwan da muka karanta muka fassara muka yi bayani na kuskure Allah ka yafe mana kuskura ba daga zuci bane daga harshe ne wanda kuma makaranta daidai muka faɗa daidai muka fassara daidai Allah ba ilimin bane taimako da gare ka Allah mun gode maka Allah ka ba mu ladansa ka ba mu ikon aiki da shi kuma ka ƙara mana basira insha Allah za mu shiga sura ta gaba suratul haqa ita wannan sura ta haqa sura ce wadda aka saukar da ita a garin makka kuma wannan sura an saukar da ita ne shekara biyar ya rage a yi hijira saura shekara biyar manzan allah ta madina a lokacin aka saukar da wannan sura ta alhaka kuma an saukar da ita ne don ta ƙarfafa aƙida a cikin zuciyar musulmai domin duk musulmin da bai da aƙida to musuluncinsa mai rauni ne war raddi ala kuffar quraish sannan surar tana yin raddi akan kafiran qurayshawa allazina kazabu bil ba'si waɗanda suka ƙaryata tashin alkiyama wal qur'an suka ƙaryata alqur'ani wan nabi suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama haythu wasafuhum bisha'iri yadda suka safanta manzo Allah da cewar mawaki ne wannan sura ta haka tana da ayi 52 na'am
bismillahir rahmanir rahim الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة القيامة tana da suna iri-iri daga ciki akwai alhaƙo mai kwankwasawa ko mai askewa akwai alƙari'a akwai alwaƙi'a akwai atoma an gane akwai na'am wayannan kaɗan ne daga cikin sunayen tashin kiyama Allah ya ce alhaqa malhaqa mai kwankwasawa mai yazan da kai abin da ake cewa mai kwankwasawa ko kuma mai askewa mai san da kai abin da ake cewa mai askewa kazzaba samudu adun samudawa da adawa sun karyata bilkariya da alkariya sallaci
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ثمودوا أن هلكت سوء da zunubinsu ko an hallakar da su da iska wa amma adun amma su adawa fa'ahuli ko birihin sarsarin an hallakar da su da wata iska mai tsananin sanyi atiya kuma mai tsananin ƙarfi ga sanyi ga ƙarfi jaura ko ana cewa sanyi kamar na jaura irin wannan jaura da ita aka hallaka adawa sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyaman husuma wannan iskar sai da aka tara ta aka hore ta kwana wuni wuni bakwai da dare takwas wani iska tana kaiwa da kawowa husuman a jajjere fatar alƙauma fiha sar'a sai kaga mutane sun halaka ka annahum ajazu na khalin ne shirga shirga kai ka ce tushen dabino ne khawiyan wanda babu komai fa hal tara lahum min baqiya kaga sauransu ina suke sai labari sai Allah ya ce
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طوى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية وجاء فرعون ومن قبله فرعون يازو da waɗanda suka zo kafin fir'aunan wal mu'tafikatu da kuma mu'tafika su ne mutanen annabi lutu bil khatiya sun zo da ganganci fa sau rasul rabbihim waɗannan sun saba wa manzannin Ubangijinsu fa'akazahun akazatar rabia Allah sai ya musu riko-riko mai ƙarfi rikon kazarkuku inna lamma ɗagalma mu lokacin da ruwa ruwan tufa ne ma mai duniya ruwan tufa na ba inda bai shiga ba sakon duniya har ka'aba sai da rushe ginin ka'aba da ka ba lungon da bai shiga ba ba sakon da bai shiga ba kuma babu wani abu da ruwan bai shanye shi ba babu wani abu da ruwan bai hallaka shi ba in ban da mutanen annabi nuhu da suke cikin jirgin shi ne cewa inna lamma dagal ma'u lokacin da ruwan ya dagu lokacin da ruwan ya zo ya tattaru hamallakun biljariya sai muka ɗauke ku a cikin jirgin ruwa ai labari ake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mutanansa aka dauka ba amma sai aka zo lafazin aka dauke ku mutanen annabi nuhu aka dauka domin abinda aka yi wa manyan ku to kuma muku linajala halakum tazkiratan min yi haka ne zan mu sanya ta ta zama wa'azi gare ku wata iha uzunun wa'iya kuma kunne mai kiyayewa ta kiyaye sai ya ce
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة ملائكة جبريل ko mala'ikan da aka umarta da busa ƙaho bai gushe ba ƙahon nan yana bakinsa a yanzu haka ya daga kansa sama yana jira a bashi umarnin hura kaho wani ne talauci ya kama shi sai ce kai da zai ga inda kahon nan yake wallahi da ya dauko ya hura towa ya mutu talauci ya mai kandu kuma talauci basifa ne talauci bala'i ne Allah ya raba mu da talauci Allah ce fa idza nufikha fi suri idan muka yi busa a cikin kaho na fatan wahida busa guda ɗaya busar guda biyu ce idan aka yi busa ta farko kullum man alaiha fanun duk wanda yake kan ƙasar ya mutu wa ya baka wata rabbika zul jalal busa ta biyu sai a busa duk wanda ya mutu kuma sai ya tashi tun daga zamanin annabi adam har mutum na ƙarshe kowa zai tashi to idan muka yi wannan busa guda ɗayar wa hibis arabul jibalu wal jibalu dakkata da katan wahida da ƙasar da duwatsun sai a mata rikawa ɗaya ƙasar ba tsauni ba rami ba tsitsige ba dutse fa yawma idhin waqa'atil waqi'a a wannan rana ce fa mai aukuwa za ta auku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ce mutum ya ɗebo ruwa a ƙwarya ya kawo dokinsa dokin ya saba ke kenan shi kenan sai su yanke jiki babu su idan mai busan nan ya zo busawa ba ya tunanin a ina kake a masallaci kake a gidan giya kake ƙila ma lokacin kana kan wata mata ne kana kwartanci a ina kake ba ruwansa kuma duk inda busan nan ta zo a nan za ka mutu idan aka yi busa aka tashi mutu kuma al'amari ya fi kazanta ga wanda yake kazantaccen Allah zai ce وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وانشقت السماء a wannan rana sama ta tsatsage don saukar mala'iku fahiya yau ma'izu ita sama a wannan ranar wahiya mai rauni ce wal malaku ala arja'iha mala'iku kuma suna gefanta wa ya hamilu alashin rabbika masu ɗauke da al'arshin ubangijinka fauqahum a samansu yau ma'izin a wannan lokacin samaniya mala'iku ne guda takwas su ke ɗauke da ranar Ubangijinka. Yau izin a wannan rana tu'ura gona za a bujirto da ku gaban Ubangiji, la ta kafa minkum khafiya babu wata mai ɓuya da za ta ɓuya a wannan ranar. Bari in ɓuya kan mala'ika ya ganni, bari in ɓuya kan na zo gaban Allah babu wannan ran. Ubangiji Allah ka ɗauki ranmu muna masu imani. Allah ka raba mu da kafirci Allah kar ka zamar da kafar mu ya Allah duk abin da zai kawo mana tasgaro a imanin mu Allah ka raba mu da shi ya Allah duk abin da zai kawo mana karfafa imani Allah ubangiji ka ka hore mana shi za mu tuka ta da insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah